الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تقصير وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له, ويحصل له الخذلان والذم والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به الوجه الثامن أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا, ليت ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو سبحانه وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا ولولا تفور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له, ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير وأما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم من لوازم ذاته فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi 26 ga watan Rabi'in al-Akhir a shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 14 ga watan 1 a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya a karatunmu na 42 kenan a darasin littafin Zafatul Lahfan في مصايد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لمكي كارن تاوى من الرقوع الله سبحانه وتعالى يا أنفاني من أبن مكي كارن تاوى كما بامو إيكم أيكي دشي ما كن ديغا بات داما من أياني فسكا تبقي a wannan babi na shida da yake bayani akan cewa zuciya ko dan adam babu nasara babu sa'ada ba farin ciki ba cin maburi ba cin nasara sai idan ta riƙe Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinta a matsayin abun bauta a fuska ta bakwai ta nuna wannan akan ta muka tsaya inda yake bayyana mana cewa cewa dogaran bawa da zai yi akan duk wani abun halitta ya zama ya dora rayuwarsa gaba ɗaya a kansa to wannan yana sabbaba masa cuta ta ɓangaren shi wannan abin da ya dogara gare shi tilas dole ne cutar da shi watan wata rana kishiyar abin da yake fata shine zai same shi yace babu makawa dole ne ya tabar da shi ta bangaren da aka kaddara masa ko ya kaddara wa kansa cewa wannan zai taimaka masa ma'ana duk wanda ka dogara gare shi kasaran zai taimaka maka to ta wannan bangaren neman taimakon ne zai wato barka ba tare da taimako ba in kuma kana neman wato yayyabe ka ne to ta wannan dai gefen shi wannan din zai wato zarge ka yace to wannan kamar yadda yake tabbace a Qur'ani da Sunna to haka yake a sane wato ta bangaren abin da ya shafi istiqra'i da kuma rayuwar yau da kullum idan mutum ya duba duk mun karanta waɗannan Allah sai kawo mana wasu ayoyi guda uku a wannan jire ko hudu ko in ce ma guda biyar hudu daga cikin su sun keɓanta da wani abu wanda shi din ne yake so dama ya bayyana mana a wani wurin malam ibn qayyim ya ambaci ayoyin guda hudu ne da suke Allah maɗauki amfani da su a matsayin misali na nuna wannan abu cewa duk mutumin da ya riƙe wani wanda ba Allah ba ya dogara gare shi ya sa ran taimako a wurinsa ya bar Allah to sai wannan abin da yake fata kishi yasa ya tabbata daga wannan abin da yake sare zai taimake shi din to ya kawo mana wannan wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun riƙe abubuwan bauta koma bayan Allah don su zama masu ƙarfafa gare su da ba su buwaya Allah ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim lalle za su kafirce wannan bautar da suka yi musu ma'ana su waɗanda ake bautawa din za su kafirce su ce su ba ruwansu ba su yadda ba wa yakununa alaihim bidda sai su zama kishiya a gare su maimakon kun ga su zama masu taimaka musu masu ba su buwaya da ƙarfafa su sun zama masu cutar da su ko masu yaƙar su wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun kuma sun riƙi wasu abubuwan bauta wanda ba Allah ba la'allahum ko wai yunsaruna a taimaka musu ma'ana garin neman taimako ne suka tafi wurinsu Allah sai ce la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun kuma Allah sai ce subhanahu wataala ce ba za su iya taimakon su ba alhali su runduna ce ana halarci suna halarci malamai sun tattauna akan komawar damirin nan wa hum lahum jundun shin yana komawa ne zuwa ga mushirikai ko ko yana komawa ne zuwa ga su aliha din kowanne kuma babu matsala za ka yi cewa wahum su almushrikun lahum jundun muhdarun runduna ce a bar halartarwa ma'ana yaghdabuna lahum wa yuharibun ita ce fasar da malam ibn qayyim ya dauka wasu kuma malaman suna cewa wahum lahum jundun muhdarun ai wahum ai al-alihatu yawwa al'alihatu lahum ailil mushrikina jundun muhdarun runduna ce abin halartarwa ma'ana za a halarto da su lokacin da za a yi musu azaba malamai dai suna da akwal wajen guda uku akan wannan idan mutum ya koma littafin tafsiri zai samu nan malam ibn qayyim abin da ya dauka ya shine ai yaghdabuna lahum wa yuharibun suna fushi domin su ma'ana suna kishin su saboda kishin su har za su yi fushi su yi fada a madadin su kama yaghdabu al-jundu wa yuharibu an ashabihi kamar yadda rinduna take yin wato fushi kuma take yaƙi a madadin ma'abutanta wa hum la yastati'una nasrahum su ko ba sa iya damar taimaka musu ba su da halin da za su taimaka musu gunki da aka sassaƙa shi aka ajiye ko daga ishe ko dutse ko wata bishiya ko kabarin wani mutum da ya mutu yana da ikon ya taimaka wa kansa suratul arafi a ƙarshen ta Allah madauki ya faɗi ko kansu ba za su iya taimaka ballantana su taimaka wa waɗannan da suke bauta musu to anan abin da ke nunawa dama shine sun nemi taimako to ba za su iya taimaka musu ba ashe kenan idan mutum ya tafi gun dan adam ya bar Allah ya tafi wurin wani wanda ba Allah ba dai ko wane ne ko mala'ika ko annabi ko wani malami waliyi shehi wata bishiya da makamancin wannan ya dogara da ita ya bar Allah subhanahu wata'ala to ya tabbatar da cewa abin da ya je nema ba zai samu ba Allah ne ke faɗi wannan a cikin alkur'ani kaga ashe kenan idan mutum yana da hankali to ya daina zuwa wurin wani wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to ka rabu da shi ka tafi gun Allah ka dogara ga Allah Allah shine mai makomai an gane wurin insha Allah wa qala ta'ala wa hum yace bal hum kallun alaihim su abin nauyi ne ma wahala ce a kansu ba abin da za su iya yi wahala ce kawai suka dora ma kansu wa qala ta'ala Allah madauki kuma a wani wurin ya ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ba mu zalunce su ba amma su suka zalunci kansu ma'anar ba mu zalunce su ba al-imamu tabari yana cewa ba mu azabtar da su mun dora uquba a inda bata dace ba wannan ku shine zalunci da an yi haka da an yi zalunci walakin zalamu anfusuhum amma su suka zalunci kawunan su sai ce fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in abubuwan bautan nan da suke bautawa ba su wadatar da su da komai ba daga Allah ma'ana ba su iya musu abinda suke bukata din ba lamma ja'a amru rabbik yayin da umarnin ubangiji ko lamarin ubangijin ka yazo ma'ana yayin da za a yi musu azaba aka tara su ran kiyama aka ce ina masu bautawa wane ina masu bautawa abu kaza to a ranar babu wata ƙarya da mutum zai iya sai shi baya ciki in dai a duniya ya bauta wani wanda ba Allah ba to ran da aka kira su shi zai bi sai su ta mayuzi su koma gefe to sai Allah madaukaki ya ba da umarnin lamarinsa a kansu a azabtar da su to a lokacin nan waɗannan ba za su zo su ce ai tunda ku kuka bauta mana a duniya bari mu tare muku wannan abun ba ba za su iya ba kaga ashe kenan mutum ya zaɓi abin da ba zai amfane shi ba an gane to shi malam ibnu qayyim abin da yake so a hango kenan a wannan ayoyi cewa duk mutumin da ya sa ran taimako a gun wani wanda ba Allah ba ya dogara da shi to lalle wannan din ba wai ba zai samu kawai ba a sai ya samu cuta ma daga gare shi yanzu wanda ya zama maka sababin shiga wuta wani amfani ya maka ai hakikanin cuta kenan mutum ya sababa maka shiga wuta haka duk wanda ba Allah ba ya kai dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah ka bar shi ka daina bauta masa ka koma ka bauta wa Allah madaukaki Allah shine yayin halitta ya halicci sama ya halicci ƙasa kuma shine mai iko akan komai duk kai komo ɗinmu da muke yi babu mai gudanar da shi da ƙarfinsa sai Allah babu wanda ya isa ya shiga tsakaninka da ubangiji wajen baka arzikinka lokacin da aka halicce ka aka haife ka bai san lokacin ba a duniya kuka haɗu daga baya ka san shi babu wani abu da ya taɓe maka wanda babu wanda za a ce wani ba zai iya maka ba Allah zai maka komai za ka karka karkata ka koma zuwa ga wani wanda ba Allah ba in kai haka ka butulcewa Allah Allah zai yi kishin wannan abun ya ji haushinka sannan kuma zai maka azaba kuma wannan din ba abin da zai iya maka wa ma zadahum nan ne ko sai ce wa ma zadahum ghayra tatbib sannan kuma wannan abin da suka yi ba zai kara musu komai ba sai hasara da tabewa da halaka tatbib daga tabban tabban laka tabbat yada abi lahabi duk ma'anar su ɗaya mana hannayen abu lahab guda biyu sun halaka yau sun taɓe sun yi hasara to wannan shine ma'anar su ɗaya ghaira tatbib ba abin da za su amfanar da su sai taɓewa da lalacewa shi malam ibn qayyim yake cewa ai a ghaira takhsir wa qala ta'ala aya ta uku ta uku ko yawa Allah subhanahu ta'ala ya ce a ina hudu kai yau ta hudu ce to shi nake gaya muku ɗazu a wani wurin cikin tafsirul qayyim na malam ibn qayyim din yayi wannan zancen ta gefen bayanin munin shirka yadda shirka take da muni da yake bayani akan wannan ayoyi guda hudu ya kawo da waɗannan uku ta hudun bai kawo ta anan ba amma ya kawo ta a can bai kawo waɗannan kuma guda biyun ba domin waɗannan hudun ka haɗa su sun fi nuna ma'anar abin da yake so ya faɗi aya ta hudu ita ce faɗin Allah maɗaukaki a farkon suratul ankabut masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون malamai suna amfani da wannan aya sosai wajen nuna misali har a ilmance a zamanin yanzu malaman ko in ce ma'abuta ilimin zamani a sciences sun yi bincike akan wannan aya suna cewa ko in ce musulmi daga cikinsu sun tabbatar da ijazin qur'ani kamar da dai wasu suka dage a wannan bangare suna maganganu akai nuna cewa duk a halittar Allah da ya bada dama kowa ya gida duk wani abu da Allah ya halicce shi kowa ya riki gidansa to amma babu gida mai rauni irin gidan gizo-gizo duk wani ƙwaro yana da wata hanya da yake gidansa mai ɗan ƙarfi-ƙarfi amma ban da gizo-gizo iska kawai za ta iya jansa shi kenan gidan ya ƙare yaro komai ƙanƙantarsa ko yanzu aka haife shi ya kai hannu haka ko bai sani ba zai rusa gidansa to babu gida mai rauni irin wannan a duniya menene wajihin wannan misalin masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kwatankwacin misalin waɗanda suka riƙe abubuwan bauta wanda ba Allah ba suka bar Allah to kamar shi giza-giza ne ittakhazat baita da ta riƙi gida ma'ana kusa da yake yin gidan da ƙurar da wani abu da ke jikinsa zai harba ya jefa a wannan angal ɗin ya jefa a wannan angal ɗin shikenan sai ya tsaya a ciki a haka kuma zai kamo wani abun kamowarsa a nan ɗin zai gutsutsure shi shi ma ya ci a hankali a wannan gidan kuma Allah maɗauki ya kaddara masa sai ya zauna lokacin a gida a yi ta iska yana nan matsintsiya ko kwaya ɗaya kasa yanzu nan zaka ruguza gidan nasa ba ba wata wahala to kuma sannan sai Allah madauki yake cewa riƙar gidan da yayi sai siffanta gidan cewa wa inna auhanal buyuti gida mafi rauni shine auhan daga wahan wahan shine abu mai rauni to gidan da yafi kowanne gida rauni a duniya kwata-kwata cikin halittar Allah shine gidan gizo-gizo sai ce laukanu ya alamu da a ce suna sani malamai suke cewa me ake nufi da laukanu ya alamu shin ana nufin laukanu ya alamu na anna baitul ankabut huwa ahwan a'a ba wannan mace dan wannan kowa ya sani ma'ana laukanu ya alamuna cewa ba za su samu amfanin abin da za su samu ba cewa gidan ya yi raunin da ba zai iya rike su ba ba zai iya ba su kariya daga duk wani abu da zai cuce su ba gida ne fayau a buɗe ba murfin kofa ba wata kariya saɓanin ko buzuzu ne ko me haka yana samun gida ya iya kudindina abin da zai kudindina ya je ya buya kafin a kama shi wani sai an sha wahala ko ba haka ba balanta ka duba irin abubuwan halittun Allah da suke rayuwa a ƙasa wanda za su yi rami a nan su yi rami a nan irin su kurege su fita ta nan ka bi ta nan su fita ta can kowa da irin dabararsa amma gizo gizo shi Allah bai bashi dabarar yin gida mai ƙarfi ba to da Allah tashi misali sai misalin duk mutumin da ya riki wanda ba Allah ba yana bauta masa yana takawa yana haufi yana raja'i yana tsoron wani sharri zai zo masa ko fatan wani sharri shi yake wa yanka shi yake tsoron zai cutar da shi to hakika kamar giza-giza ne da ya rasa gidan da zai ɗauka sai wannan inda a ce mutanen sun san abin da suka rika ba shi da ƙarfi ba shi da amfani kuma cutar su zai da ba su yi haka ba shine wannan laukanu ya alamu an fahimci abu to wannan ita ce aya ta hudu da ya faɗa a wancan wuri kuma ta dace sosai a ce an ambace ta anan to bai ambata ba amma dai ai kun fahimci me yake nufi yau to sai ƙara wata ta hudu ta biyar kenan yace wa qala ta'ala fala tad'u ma allahi ilahan akhar fatakuna min almu'azzabin kada kul ka bautawa wani wanda ba Allah ba wani abun bautar daban fatakuna minal mu'azzabin wanda in kai haka to zaka zama cikin waɗanda za a yi wa azaba kaga wannan azabar daga ina za ta zama duk da cewa waye zai azaba Allah ne zai azaba yawwa amma sababin ta waye wannan abin da aka bautawa shi ilahan akhar din shine ya jawo wannan sababi kun ga waɗancan guda hudun sun fi bayanin cutar daga wancan za su zo fiye da wannan misalai ne na duniya wannan kuma a lahira waye zai azabar Allah ne zai azabar ta ko ina dai wannan abin duk sun dace cewa mutum zai samu cuta daga wannan abin da ya riƙa ya dogara da shi din wa qala ta'ala har yanzu Allah madauke yana cewa la taj'al ma'a Allah ilahan akhar فتقعد مذموما مخبولا kada ka riƙi kada ka sanya wa Allah maɗaukaki wani abun bauta kana bauta masa tare da Allah in kai haka to za ka koma shine fataƙuda fatakuna yawwa fatabqa za ka wanzu za ka zauna ka zama mazmuman abin zargi makhzulan wanda ba za a taimaka masa ba Allah tsare mu don haka babban abin da ya da malam yake so ya nuna mana a wannan guri shine mutum ya kiyaye kada ya dauki wani abu wanda ba Allah ba ya sanya shi a zuciyarsa ya zama shi yake dogaro da shi ya sa ran shi ne mai taimakon sa to ko ba dade ko ba jima kuwa zai cutar da shi a duniya sannan kuma zai ja masa azaba a lahira kuma a lokacin da ba zai iya taimaka masa da hana azabar ba malam yake cewa fa innal mushrika yarju bi shirkihi an-nasra taratan mushriki da yake shirka da Allah ya tafi gun wani yana bauta masa yarju bi shirkihi da wannan shirkar da yake yi yana fatan ne ya samu an-nasra taimako taratan wani lokaci din ko wal hamda was sana'a taratan wataran kuma abin da yake nema shine a yaba masa a yaba masa a yi masa yabo a faɗi kalmomi masu kyau a kansa فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه sai Allah maɗauki ba shi labari anan cewa abin da yake nema ɗin to kishiyarsa ne zai same shi ko kun gane abin in yana neman taimako me zai samu zai samu khidlan khidlan shine a bar shi ba taimako in yana neman yabo kishiyar yabo zai samu me zai samu zargi yawwa to don haka wannan kamar wonin ne faɗakarwa ce Allah maɗauki ke wa mutane cewa in kun san wannan to wani rashin hankali ne zai ɗau mutum ya koma ga wani wanda ba Allah ba ya dogara gare shi shi zai bauta ma yana tsoronsa kaga yana gidansa yana bacci ma yana mafarki da wannan cewa zai zo ya cuce shi yana zaune a gida yana tsoron cewa ya sa masa wata doka in bai bi ba zai masa wani abin nan ko wani abu zai same shi marar kyau zan ba da wannan misalin domin shi ne misali waƙi'i a rayuwar mutane don a ɗauki izina a ɗauki wa'azi da yawa za ka samu mutane waɗanda ba su yadda da karin faɗi wannan in ka ce bai yadda da Allah ba zai maka musu wanda suka yadda da wasu abubuwa ko suka yadda da wasu mutane musamman masu zuwa wurin bokaye jin mai zuwa wurin boka tabbace imaninsa sai ya ɗauke da Allah ya koma zuwa gurin bokan ne me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da ya je wurin boka ko arrafi kuma ya gaskata shi akan abin da ya faɗi to ya kafirce wa abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kowa san wannan hadisin ya kafirce wa abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda asalin mai harkar bokanci dole ne ɗauke maka imani in dai kana da dogaro ga Allah kana da yarda da Allah cewa shine mai arzuta ka shine mai amfanar da kai to sai ya ɗauke maka wannan abun ya mai da shi wurinsa ko ba daɗe ko ba jima ko ka sani ko baka sani ba za a tambaye ka da baki ka ce ba haka bane amma in dai kana zuwa gumboka ko kina zuwa gumboka to tabbaci sai kin samu wannan a zuciyarki cewa lallai yardarki ta tattara ta karkata ta janye daga Allah ta koma zuwa wurin wannan boka ɗin kun yarda da ko ba ku yarda ba kuma a hankali a hankali za ka ga mutum ya daina duk abin da Allah maɗaukaki yake ce masa ya yi don ɗaukar matakin kariya ɗin ne da me ya koma ta hanyar bokan yake bi saboda shi ya yarda da shi yana gidansa shi kadai yana tsoron in ya saba dokar da bokan nan ya bashi akan abu kaza to burinsa ba zai ci ba ko ba haka bane boka ne zai ce wa mutum in na ce bokan dai kowa san me ake nufi amma yanzu a yaren mutane cewa suke musu me malamai me sai a ce malamin ya ce min kaza dama ya ce masa ya kawo kaza mai wahala ya kawo kaza mai wahala ya kawo kaza mai wahala duk wani abu da aka san zai wahal da shi da bakin kaza da bakin kaza a bakin kaza rana kaza rana kaza lokacin karfe kaza duka dai a wahal da shi idan ya samu kuma sannan a zo a ce ya yanka yankan kuma dama aljani ne ya ce a yi kaga an sa shi ya bauta wa aljani kuma sannan sai a yi masa wani abu sai ga yayi nan nan ne musifar take dama ma'ana in aka yi wannan aikin na tsafi din sai yi sai ci kamar da bahaushe ke cewa an yi ya ci to sai hankalinsa ya tashi sai ɗauka lalle fa waɗannan mutanen da suke cewa malamai ko bokaye ko bai ce sun fi Allah ƙarfi ba amma zuciyarsa ta yarda cewa zai yi abin da a ganinsa Allah ba zai ba ana yin wannan ko ba a yi a hankali hankali sai ga mutum ya koma wannan ita ce rayuwarsa to duk mutumin da ya yarda da wannan sai Allah ya nuna masa cuta ta zo masa ta bangaren wannan din ko a duniya ko a lahira a duniyar sai an kai wata rana ya nema bai samu ba ana yi ko ba a yi yanzu masu yin irin wannan harkar bokancin da ake cewa malami da meye da meye din ai an yi da yawa a duniya yanzu suna ina kuma baka taba ganin su cikin alheri ba ba sa fitowa cikin mutane cikin daɗi su kansu a gansu a sansu a ce wannan mutumin kirki ne ko riga mai kyau ba zai sa ba kullum a cikin datti da wari da ɗoyi saboda haka aljanu suke son sa aikin aljanda ma in za ka yi shi sai an shiga irin wannan kuma sannan ku duba da suke sa mutane su bauta musu ta hanyar nisantar ubangiji a ce in kana sanye da wannan maganin to ba wankan janaba wata uku kaga kenan ba sallah wata uku in kana sanye da wannan maganin in ka sanya shi a jikinka to ba alwala wani ma'ainarsu kurukuru ba sallah ɗin su ne fa irin waɗanda ake umarta su su je su yi saɓan Allah babba ɗin nan ko a ce sai ka zub da jini da hannunka sai ka yanka wani ko a ce sai ka kurɓi jinin mutum ko a ce sai ka je ka lalata wata yarinya ƙarama yar shekara hudu biyar mutum ya je irin wannan abu da ita ko a ce sai ya yi zina da mahaifiyarsa duk suna sa su irin wannan aiki galibin waɗannan abubuwan da ake a cikin al'umma sababin wannan bokancin ne da waɗannan malaman na sharri da ake zuwa wurinsu suna lalata mutane su lalata musu imani su raba su da dukiyarsu kuma babu abin da zai same su na amfani a duniya sakamakon wannan abu babu mutum mai jin daɗi a duniya wallahi irin mutumin da ya rabu da irin waɗannan mutanen ba ruwanka da su ba ma san harkar gidansu ba hanyar gidansu kai baka sani ba to duk mutumin ko da ya rike su to a duniya zai ga hasara zai ga irin wannan tatbib din zai ga halaka zai ga hasara ba zai samu abin da yake so ba a lahira kuma wuta zai tabbata ku duba ku gani wacce duniya ce ta kai muhimmancin da mutum zai lalata lahirarsa saboda ita me ne a duniya ne ina ce kuɗi ne ko matsayi a zaɓe siyasa da sauransu mutum ya halaka imaninsa ya je shine gun wannan boka shine gun wannan boka duk inda aka san wani mai irin wannan harkar bokanci duk a duniya sun san su ga wanda ya fi kowa aiki ga mai kaza ga mai kaza su kashe dukiyoyin al'umma duka saboda kawai a kare kujera ko a kare wani matsayi ko kuma a kare wani abin duniya ko a cuci wani dama baya wuce haka to muna roƙon Allah madauki ya shiryar da su Allah kuma ya hana masu irin waɗannan ayyuka na bokanci da tsafe-tsafen nan Allah hana su cimma burinsu a kan ɗan adam duba irin muguntar da ake samu a gefen mata kuma mata saboda kishi su je su sa a lalata 'ya'yan kishiyoyinsu mutum hankalinsa kalau a je a juya shi ya zama mahaukaci ya ɓalɓalce ba zai amfani al'umma ba ba zai amfani gidansu ba kawai saboda kishi uwar wancan ba ta son uwar wannan su kuma kullum duk abin da ka zo da bukata to za su yi maka saboda me saboda kai ma ka ne musu ka ba su kuɗi kuma ka ba su imaninka su tafi da shi dole ne a rasa maka imani don haka a ji tsoron ashe sa wannan abin babu abin da ke damun kasashen afirka wurare da yawa da tsakanin musulmi da ba musulmi ba duk harkar juju tana nan babu wata kabila ta afirka da ba ta da irin wannan abu guntun gyauran maguzanci ne a tsakanin mutane to amma da musulunci ya zo kuma sai aka makale da ayoyin alkur'ani da waɗannan irin abubuwan sai a hada da aya a hada da wani abu a je a ta irin waɗannan abubuwan asalin su dama harkar maguzancin ne Allah madauki ya tsare mu musulunci dai bai koyar da tsafi ba babu wanda zai amfani da ayoyin Allah ya ce Allah ne ya bada izinin a yi tsafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin a yi wannan samsam babu yawa Allah ya tsare mu Allah kuma ya lalata lamarin masu irin waɗannan ayyuka Allah ya juyar da hankalin mutane daga zuwa wurin su Allah ya gamsar da mutane cewa ba mai musu komai sai Allah sai a haƙura a koma zuwa ga Allah maɗaukaki a dogara da shi kuma wallahi duk wanda ya dogara ga Allah zai ga sakamako mai kyau kana barin Allah ku sai ya barka sai kaga wancan din yana yi eh sai kaga yana yi sai ai maka sai ya ci sai ai maka sai ya ci saboda ka da kuma kai ta tafiya akan haka sai ran da ka zo gaban ubangiji subhanahu wata'ala shikenan aw baqta hayataka ad-dunya wal ukhra Allah ya tsare mu sai ce wa yahsulu lahu al-khizlan wadh-dhamm sai kuma tabewa da rashin samun taimako da kuma samun zargi din su ne za su samu a gare shi maimakon a taimake shi sai ya samu rashin taimako maimakon a yabe shi sai ya samu zargi an gane nan wal maqsudu mana yace abin nufi dai anna hadaini alwajhaini cewa wannan fuskoki guda biyu fil makhluqi dangane da abin halitta didduhuma fil khaliqi kishiyar haka su ne a wurin ubangiji subhanahu ta'ala shi ka dogara gare shi zaka samu sa'ada amma in har ka rabu da shi to zaka samu wancan bala'i a wurin bin dan adam to sai ce fasalahul qalbi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi ibadatillahi wal isti'anati bihi mun gane gyaruwar zuciya da farin cikin zuciya da cin nasarar zuciya tana ina tana wurin bautar Allah da neman taimakon Allah har yanzu yana dawo da mu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in kun gane don haka wato babu sirri a duniya mai amfanar mutum da cin nasara a rayuwarsa irin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ka bauta wa Allah in kuma neman taimako ya zo tafi wurinsa kar ka tafi wurin wani in ka yadda da shi zaka ga yadda zai yadda da kai bayan Allah salihai da ake cewa wanda wanda zaka ji an ce Allah madauki ya gudanar da wata karama a hannunsu daga cikin salihan bayi waliyai ba bokaye ba waliyai na hakika idan suka shiga tsanani ba Allah na taimakon su ba mutum nawa mun karanta lokacin darasin alfurqan ai mun karanta abubuwa da yawa a wannan bawan Allah da yake tafiya akan jakinsa jakin ya mutu a nan duniyar ba annabi bane shi ba mala'ika bane amma saboda tsananin bukatar da yake ciki Allah ya rayar masa da jakin nan kuma ya hau ya ci gaba da tafiya mutum nawa aka samu daga cikin salihan bayi mutanen kirki ya zo kwale-kwale ya, ya, nitsar da su a ruwa kuma sun rasa hanyar tafiya ya taka cikin ruwan ya tafiya ya fito gaba an yi wannan mutumin a duniya saboda yardarsa da Allah da amincewarsa da Allah haka duk mutumin da bai yarda da Allah din ba shine Allah yake bari baya ganin irin waɗannan abubuwa amma wallahi kai yarda da Allah Allah subhanahu wataala zai zai tsare ka Al-Hasan al-Basri lokacin da aka zo kama shi a wani gida yana wani gida aka turo za a kama shi aka duba duk gidan yana zaune a tsakar gidan a waje ba a ɗaki ba amma ba su gan shi ba ba su dabarwe ba Allah ne ya rufe idan waɗanda suka zo su kama shi ɗin saboda bai musu komai ba kuma bai wa Allah komai ba zuciyarsa kuma tana tare da Allah don haka waɗanda ba su yarda da wannan abubuwan ba su ne sa suke shan wahala amma wallahi ka yarda da Allah Allah zai tsare ka daga duk sharrin kowane ɗan adam babu wani aljani da zai ma wani abu shi sa aljani ba a tsoronsa kana tsoronsa yana cutar da kai kana rashin tsoronsa ka karanta masa ayoyi ba abin da zai maka to amma mutane suna da rauni daga an tsorata su da wani abu an firgita su shikenan sai su tafi kuma sai Allah madaukaki ya bar su akan haka din Allah tsare mu Allah karfafa mana imanin to sannan yake cewa wa halakuhu halakar dan adam ko zuciyarsa wa shaqaquhu da tabewarsa wa dararuhu da cutarsa al'ajil a nan duniya wal ajil ko a lahira fi ibadati al tana zuwa ne ta bangaren shi ma rashin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in saboda ya rabu da Allah ya koma yana bautar wani wanda ba Allah ba ya koma yana neman taimakon wani wanda ba Allah ba an gane wannan gun ya bayyana ba sai an maimaita ba al-wajhu samin fuska ta takwas ta nuna wannan a cewa zuciya ba ta da nasara ba ta da farin ciki ba ta da isar da samun burinta sai idan ta riƙe Allah shine abin bautarta an Allah subhanahu ghaniyun karimun azizun rahimu Allah maɗaukaki mawadaci ne mai karimci ne ba shi da rowa mabuwayi ne duk ƙarfi abunsa yake rahimun kuma mai jin ƙai ne ka gwada waɗannan sunayen ka gani kowanne yana da alaƙa da wani akwai wadata don haka akwai karimci ko akwai ƙarfi ba na zalunci ba na tausayi ne kun ga yadda sunayen hada su yawwa wadata ce ta bayarwa babu rowa sannan karfinsa ba na zalunci bane na tausayi ne shine ma'anar wannan ghaniyun karimun azizun rahim fa huwa muhsinun ila abdihi shi yana kyautata wa bawansa ma'azinahu anhu tare da wadatuwarsa daga bawan baya buƙatar komai a gun bawan shi mawadaci ne don haka mawadaci tsakanin mawadaci da matalauci wa yake baiwa wani mawadaci ke baiwa matalauci kuma mawadacin nan in dai Allah ne subhanahu wata'ala to shi yana bayarwa ne ba don ya amfana daga wurin shi wanda aka bawa din ba an gane wannan yawwa yuridu bihi alkhaira yana son alheri ga bawa duk abin da Allah maɗauki yake so ga bawansa to alheri ne wa yakshifu an uddar ko abbur kuma yana yaye masa cuta la li jalbi manfa'atin ilayhi min al-abd wa la li daf'i madarratin wannan abin da yake yi na isar da alheri da kuma yaye cuta da yake wa bayinsa ba yana yi ne don jawo wani amfani zuwa ga kansa shi Allah daga bawan ba babu wani bawa da zai taimaki Allah da wani abu an gane wala li daf'i madarratin kuma yana taimakawa bawan ne ya janye masa cuta ba dan ya gusar da wata cutar shi a kansa ba Allah subhanahu ta'ala babu abin da cuta babu wata cuta da take isa zuwa gare shi bal duk abin da yake yi da taimakon da gusar da cutar yanayi ne rahmatan minhu wa ihsani rahama ce da kuma kyautatawa fa huwa subhanahu wannan ina san ba mai kokonto akan wannan yau amma yana nanata maka wani abu ne dan ya ƙara maka imani yace fa huwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakasara bihim min qilla bi halicci halittarsa ba dan ya yawaita saboda karanci min dinnan ai bi sababi qillatin ma'ana ba wai ya yawaita halitta ba ne dan idan an zo yaƙi ya samu mataimaka da za su taimaka masa irin yadda uba yake yawaita ‘ya'ya dan in sun girma su amfane shi ko Allah maɗuki ba wannan ba ne halittar mu da ya da yawa duka dan mu amfani kanmu ne ba dan akwai wani amfani daga gare mu da zai je gare shi ba Allah baya amfana da komai shi mawadaci ne ba mabukaci ba ne mu ne mabukata wala liyata'azzaza bihim min zilla kuma sannan ba dan ya samu buwaya bane saboda a sakamakon kaskanci saboda yana da kaskanci yana neman me buwaya da ƙarfi ba haka bane duk mun gane wannan wala liyarzuquhu kuma ba yana yin wannan kyautatawar bane domin mutane su arzuta shi wala liyanfa'uhu ko dan su amfane shi da wani abu wala li yadfa'u anhu ko a ce su ture masa wata cuta babu wanda zai iya yi turewa Allah madaukaki wata cuta cutar ma ba ta zuwa gunsa duk abin da ba shi ba shi ya halicce shi don haka babu wani abu daga gare su da zai zo zuwa gare shi na cuta ko amfani shi ba bukatar komai ai wani lokaci rashin sanin girman Allah wallahi ba karamin abu bane wata ran da insha Allah ai wani darasi ko wani littafi mai nuna girman Allah da za karanta littafin kitabul azama na abu sheikh abu sheikh al-asbahani inda daga cikin malamai can baya sosai ya rubuta littafi sunansa kitabul azama mujalladi shida ne yana na yi hakikinsa abin da ke ciki kawai koyar da kai girman Allah riwayoyi ne duk da dai akwai riwayoyi haka ba ifai da yawa cikin littafin amma dai masu ingancin daga cikinsu za su taimaka ma sosai wajen wa'azi da sanin girman Allah maɗauki da nuna girman halittar Allah da mutum ya san girman halittar Allah jiya nan nake gaya mu wasu a darasi cewa mu lura mu gani duniyan nan tamu ga waɗanda suka karanta harkar geography da yadda halittar Allah take sun san yadda duniyan nan da za ka kwatanta ta da sauran halittun Allah manya-manya da ya yi za ka yi mamakin girman da Allah maɗauki ke da shi ita wannan duniya tamu da kuke gani inda za ka buɗe maka yadda haƙiƙaninta yake in ka kwatanta ta da sauran da rana da wata da sauran abubuwan da Allah maɗauki ya halitta da taurari haka take ‘yar hinken nan kamar yadda za ka ɗauki kiyashi ka ɗora a kan bayan yatsan ka nan ka ɓalla shi haka sama wala haka duniya nan duk ba mu wuce haka ba in ka kwatanta girman yadda Allah maɗauki sau ya halicci wasu abubuwan a cikin abin da ake ce ma universe irin waɗannan abubuwan haka ba iri ɗaya ba ne miliyoyi miliyoyi miliyoyin tsakanin abin da suke cewa milki wai a yi wannan kuma da wannan da wannan da wannan da wannan sai kai mamaki yadda za a zo ɗan adam ɗan hinken nan da shi saboda an bashi kwakwalwa an bashi hankali shi za a yi wa hisabi duk ya fito waɗannan wuraren mu dinnan ba wani abu ne abun Allah Allah ya fi ƙarfin ka ce wani abu zai same shi na cuta yanzu har a zo a samu irin wannan zamanin namu da ake tsokanar Allah a zagi Allah duk ya kyale mu a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗi maganganu marasa kyau akan akan addinin Allah duk kuma Allah madauki ya bari ana zama saboda yayi shiri inna akhdahu mai alimun shadid Allah madauki ya tsare mu Allah sa mu ga girman Allah mu ƙara jin tsoron sa ya fi karfin ka zo ka ce in ka dogara da shi wai zaka tabi kai dinwa wanne ɗan adam aka samu wanne aljani har zai maka tasiri a zuciya har ka rabu da Allah maɗaukaki kada ka bari wannan abun ya shiga zuciyarka ka koma zuwa ga Allah kar ka ce wai wani ai mutum baya zama ai Allah ya ce tashi in taimake ka ai na gaya maka wannan wai tashi in taimake ka ma'ana dole sai ka nemi tsari sai an je gun wannan an baka kau dabara da wane ne da menene kullum ka shirya kanka da me duk wannan saboda kana tunanin ka cutar da wani ne shi yasa kake tsoron wani ya zo ya cutar da kai ba ka son ka cutar da kowa babu mai cutar da kai na'am akwai ɗaukar mataki akwai halin rashin zaman lafiya makami da sauransu abinda an san amfaninsa zahiri abinda aka baka izinin yi mallakar bindiga in ta izini ce mallakar makamin da kake iya kare kanka duk waɗannan abubuwa ne na sharal ba laifi ba ne yau amma ka je ka wani abu wani na ɓoye da za a haɗa da wani aljini idan ka taɓa wannan sai ka ɓuya ka yi waye wannan duka shirme ne in ka yadda da Allah to babu mai cutar da kai ɗin zai taho ko da ya fi ƙarfinka sai Allah maɗauki ya sa masa ko ciwo ne da rashin lafiya sai ya koma bai zo ba sababin Allah yana da yawa da zai kare ka yawwa ka ji tsoro kuma ka tsaya gun Allah wallahi Allah ya ishe ka amma ban baka yadda ba to haka Allah zai barka kai ta shan wahala ɗin sai kai ta tsammanin cewa abin baya yiwuwa wallahi yana yiwuwa ka yadda da Allah ka gani duk wanda ya yarda da Allah zai ga wannan misalin kamar yadda muka ambaci wannan haka a ga girman Allah kar ai wasa da lamarinsa a sannan yake cewa kama qala ta'ala kamar yadda Allah madauki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljan da mutum ba sai dan su bauta mu inji Allah don haka sababin zuwan mu duniya shine mu bauta Allah babu wani girma da zaka kai ka ce kafi karfin ka bauta Allah babu wani matsayi da za ka kai a ce kai bautar Allah ma ba ta da muhimmanci a gunka kai hasara sarauta ce mulki ne na siyasa ka ce ka fi ƙarfin ka bauta wa Allah saboda wani matsayi da ka kai to hasara ce ta duniya hasara ce ta lahira Allah ya yi ka ne domin ka bauta masa baka bauta masa ba azaba zai maka ba shi da wata alaka da kai yau ma uridu minkum min rizqi Allah ce bana neman wani arziki a gunsu wa ma uridu an yut'imun asali wa ma uridu an yut'imuni yawa kuma ba na son su ci da ni in ji Allah inna Allah lalle Allah huwa ar-razzaq ba ar-raziq ba ar-razzaq sigatul mubalaga ce ta magana abin nan ar-raziq ma'ana mai yawan arzutawa ko baka roƙa ba za ka ci ko ba haka bane muna ci yanzu ko ba ma ci in ka duba yadda dabbobi Allah ya yi su suna ci haka kawai za a fito ba a yi tanadin na jiya ba kuma za su fi mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ga mana da kuna tawakkali kamar yadda tsuntsu yake tawakkali da Allah madauki ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsu ko ba haka bane yawa tsuntsu zai fita ciki a damfare ya dawo ciki a cike haka ne ko ba haka ba ba tare da ya ajiye na jiya ya ci yau ba in ka dogara ga Allah to ka fita nema zaka ga Allah madauki ya baka babban laifi shine kai dogaran ka ki fita ka nemo wannan tawakkuli ba tawakkali ba wannan duk kun sani to inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai yawan arzutawa dhul quwwati ma'abucin ƙarfi almatin kuma sannan dai mai tsananin ƙarfi shine ashadid yawa almatin bi ma'ana ashadid zul quwwa kuma ma'abucin ƙarfi waɗannan abubuwan sun haɗu da samun amfani ta ina ake samun sa ta hanyar arziki ko gusar da cuta kuma ta hanyar ƙarfi to shi Allah shine mai waɗannan abubuwan biyu duk abin da kake so na amfanin duniya ciyarwa shayarwa gida mai kyau mota da abun hawa waye waye a ina ake samu domin arziki ba iya abinci ake nufi ba ya baka duk abin da zai amfane ka sannan kuma shine zulquwati duk abin da zai cuce ka to ba mai tare maka shi in ba shi ba duk wani karfi to Allah ya fi shi karfi wallahi in ka yarda da wannan ka huta duk wanda zai tsorata ka da wani abu ka rabu da shi ka riƙe Allah to shine duk ƙarfi ya fi kowa kamar yadda na kwantanta mana to mu bashi haka yace inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati al-matin a suratul dhariyat wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki ya ce wa qul alhamdulillah kuma ka ce yabo ya tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai riki da ba ba shi da da wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ba shi da abokin tarayya a mulkinsa mulk ana nufin sarauta milk ana nufin mallaka walam yakun lahu sharikun fil mulki sarautar nan tasa da ikon nan nasa babu wanda yake taya shi babu wanda yake taimaka masa rana ta fito babu wanda yake taimaka masa rana ta faɗi babu wanda yake taimaka masa in lokacin sanyi yayi sanyin ya zo babu wanda yake taimaka masa in lokacin zafi yayi zafi ya zo babu wanda yake taimaka masa ruwa ya sako daga sama in kun yi shuka abin da kuka shuka ya fito wanda ba ku shuka ba ma ya fito kuma ku ci babu wani mai hannu da yake taimaka masa wajen yin gudanar da ya ba ku iskar da za ku shaƙa ran da kuke samu lafiyar ku ba mai taimakon Allah babu division of labor a tafi da rayu tafi da mulkinsa da za a ce nan ga ofishin kaza nan ga ofishin kaza duk wani mai mulki a duniya sai ya samu waɗannan baya iya mulki shi kaɗai ko ba haka bane in gwamna ne sai da kwamishinoni sarki sai da fadawa shugaban ƙasa sai da ministoci dole ne ba zai yiwu ba dole ne tura wakili ya tsare masa ko kaza saboda ba shi da ilimin wannan gurin sai an zo an kawo masa jahili ne shi bai sani ba amma Allah maɗaukaki ya san komai ya san ko'ina ya san abin da ke yawo a zuciyar kowa mai shirin barna Allah ya san shi motsinsa Allah ya sani zai iya magani don haka idan ka riƙe wannan waye zai iya cutar ka Allah subhanahu ta'ala ya kimsa mana wannan tunani mai kyau mu gane shi walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli sannan kuma ba shi da wani waliyi aboki mai taimako in an ce wali ana nufin nasir ma'ana mai taimakonsa min zulli bi sababi zulli ma'ana saboda kaskanci ma'ana a ce saboda yana buƙatar buwaya shi yana da kaskanci yana buƙatar wani aboki mai taimaka masa to babu wannan ai kun gane ma'anar min din nan ko don haka ba kamar yadda dan adam yana son ɗa don ya taimake shi yana son aboki don wata ran ya amfane shi ba haka ake cewa zaka ji boye bahaushe yana cewa menene sanin maza menene sabo da maza jari duk wannan tunanin ne saboda tunanin ka yi sabo da su wani wata ransu taimaka maka bukatar ka ce kake gabatarwa shi yasa kake tunanin sabo da su zai amfane ka da ka rabu da Allah ko baka san kowa ba zaka tafi duniyar ka za ta tafi da ka rabu da su kai ka ka koma ga Allah da ka koma ga Allah to ko baka san kowa ba Allah madaukaki zai gudanar da rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo shi kadai a matsayin annabi an yi mintuna an yi awoyi da shi kadai a duniya musulmi ko ba haka bane daga garu hira lokacin da aka saukar masa annabcin farko babu kowa musulmi a duniya sai shi kafin ya zo gida khadija ta musulunta abubakar ya musulunta aliyu ya musulunta ba kowa da amma ku duba yadda Allah maɗauki haɗa masa al'umma waye masa wannan aikin Allah don haka idan Allah ya so abu zai gudana in bai so ba wallahi ko duniya ta taru ba wanda ya isa ya sashi sannan ke cewa wa huwa subhanahu la yuwali man yuwalihi min adh-dhull baya abota da wanda yake abota ma'ana baya daukar wali baya rikar wani masoyi dan ya taimake shi min adh-dhull sakamakon a kaskanci kama yuwali al-makhluqul makhluqa kamar yadda abin halitta yake jibintar abin halitta ma'ana kake riƙar abokinka don ya amfane ka wa inna ma yuwali awliya'ahu ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahu kawai shi Allah subhanahu wa ta'ala yana jibintar waliyansa yana son su ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahum yana son su ne don kyautatawa gare su rahama gare su da kuma soyayya gare su yana son su ne yana son ya taimaka musu shi yasa yake son su ba dan yana son su su su taimaka masa ba kun fahimci wannan zancen a zo cikin karatun mu a sallah an karanta a walillahi mulku sama walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا إن كوكا كافر شيء فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إذا الدنيا ذات كافر شيء gaba ɗaya duniya kowa ya zama kafiri babu abin da zai cuci Allah don haka musulunci yana amfanar ka ne kai da ka musulunta zaka babu wanda zai wa Allah gori cewa ya Allah ne ma sallah ne ma kaza ne ma kaza har mutum ya ce yayi ibadar da wai yana bin Allah bashi irin wannan mahauka da suke irin wannan zancen wai su sun yi istighfari istighfarin ma har yayi yawa da haka yanzu in ba su yi saban Allah ba istighfarin ma me zai ci wannan kalmomi ne na zandaka na kafirci na wanda bai san girman Allah ba shi yana mu'amala ne da Allah haka kamar wani abokinsa Allah ya tsare mu الله المستعان يتي وأما العباد أما سوباي فإنهم كما قال تعالى سوباي كما يدعى الله مدوكي فذاني والله الغني وأنتم الفقراء Allah shi ne mawadaci baya buƙatar komai daga kowa baya buƙatar kowa wa antumul fuqara'u ku ne mabukata wasful faqri mustalzimun lil abdi shi siffar a ce maka faƙiri faƙiri dai to wata sifa ce ta dukkan bawa duk kuɗin mai kuɗi ai akwai wanda ana lissafawa cewa magazin ɗin Forbes ana bayyana cewa shi yafi kowa kuɗi a duniya ko yawwa ni ba na ban san waye ba kowaye dai sunansa mabukaci duk kuɗin mutum a duniya to mabukaci ne domin akwai abin da duk kuɗinsa ba zai iya saya ba yana rasa shi kuma ya shiga uku babu mai bashi shi sai Allah don haka siffar wannan ta cewa mu fakirai ne da'iman tana tare da mu muna bukata shi yasa muke amfani gwargwadon maslaha to Allah madaukaki shi kuma shine al-ghaniyyu al-ghinal mutlaq ba ta da kaidi a ta kowane fanni ba bukatar komai babu abin da yake nema a gun dan adam yi masa to wannan siffar Allah madaukaki kenan fa huwa ay ko fahum li faqrihim wa hajatihim إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك تونن يا شيخ wani abu saboda lokaci sai mu tsaya nan ko ina ga tunda zancen dogo ne abin da ke so ya bayyana shine duk abin da bayi suke na taimakon junansu wannan ya ba wannan taimako wannan ya ba wannan taimako to duk muna yi ne don amfanin kanmu ko dai ya zama ka yi ne dan kana son a saka maka a nan duniya ka dan bashi kyauta irin biki dai da ake ko ka yi kai ma idan bikin ka ya zo a yi maka ko kuma ya zama ka yi ne dan kana son lada a gun Allah ran lahira asali dai ba mai yi sai dan neman amfani ko mai ikhlasi shine wanda yake yi dan ya samu lada a lahira shi ma dai bukata ce an fahimci wannan to Allah ne yake yin abu baya neman wata bukatar komai a gun kowa Allah to in ku ka gane wannan gun wa ya kamata ka koma wa ya kamata ya cika maka zuciya da ƙaunarka da dogaranka da sanka da taƙawarka Allah maɗaukaki saboda shi ba zai maka bane da zai maka gori a duniya ku duk wanda kai masa wata ran zai maka gori a yayi maka wata ran zai maka gori in dai ka kaskanta a gabansa to zai maka gori wata rana to ba a san wannan ka koma zuwa ga Allah da ba zai maka gori da zai nuna maka kaskanci ba duk da dai cewa kai din kana da kaskanci da tausayi yake maka mu'amala da kauna yake maka mu'amala kai gaskiya dan adam da ya fahimta da ya gane Allah wallahi ba zai je gun kowa ba ko ku gane ni abin da nake fahimta bane ne an fahimci abin da nake nufi to Allah mu yake kara mana fahimta Allah kimsa mana tauhidin nan ya shiga ya ratsa jikinmu sosai Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai ya fahimtar da mu abin da ke daidai sai ku gane za mu tashi inda ya ce mu dawo kan wallahu yuwali man yuwali ko inda fakara ce insha Allah ta'ala Allah ya sare kowa bukatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu muna roƙon Allah madauki yayi masa Allah subhanahu ta'ala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki al'ummar musulmi a ko ina suke halin damuwa da ake ciki a wasu bangarori na ƙasar nan sakamakon rikici-rikici muna fata Allah mu dake tsare musulmi abinda ake yake faruwa a Taraba da Makurdi a halin yanzu muna fata Allah mu dake kawo ƙarshen sa ya taimaki musulmi ya tsare su duk inda suke Allah kuma ya taimaki shugabannin mu akan daukar mataki mai kyau na maganin waɗannan hali da ake ciki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu